الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احفي لنا بهذا المحفل واستعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر بسم الله الرحمن الرحيم فأعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدا للمتقين سارعوا إلى مغفرة من ربكم ويقوا قاوا وتاثم مغافرة عليك أبنجيكم جاء الجنة ديك أرضها فإنت السماوات والأرض فإن سميدك السيد بادروا إلى الأعمال الصالحة ويريد رجي زوا أيوكا ما سكوا musara'atu ila maghfiratillah ku yi gaugawa zuwa gafarar samun gafarar Allah wa musara'atu ila jannatillah ku yi gaugawa ku samu shiga aljannar Allah allati ta aljanna arduha fadin ta as-samawati wal ard fadin sammai da kasai as-samawati sab'un sammai bakwai ne sa'atu sama'i kaurin sama masafatu khamsu mi'ati amin tafiyar shekara 500 wasalat kuma kowace sama ta sadu wasalat sama'un bi ukhra kowace sama ta sadu da wata sama ta dai ta sadu da ta wasu ta bakwai hatta ja'a sam'an hatta je bakwai wasalat ardun bi ukhra ita ma ƙasa ta sadu da wata hatta ja'at har ta zo arba ashirata in ka lissafa sama bakwai ƙasa bakwai goma sha hudu kenan to aljannatu ita aljanna a wasu min haza ta ji sammai bakwai da ƙasai bakwai goma sha hudun nan balar rasulu sallallahu alaihi wa sallam maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mahallu mu'allaki sautin mu'min fil jannati أوسع من الدنيا وما فيها وأفضل من الدنيا وما فيها إن دام الجنة زي راتي بولا لا تسكن الجنة to ya fi duniya da abin da ke cikin ta faɗi shi ne mabibici daga duniya da abin da duniya take ciki ɗan ɗakin da ɗan aljanna ke aje bulala to faɗin shi ya fi duniya gaba ɗaya wasu samawa wasu wal sammai da ƙasai shi auka umanara ita ce mafi yalwar abin da muke iya gani da idanu dai wal qur'an to shi ko qur'ani ya koko ila lumud yana kusa ko yukarribu yana kusantawa ila lumud ga hankula yuhadimu lumud shi qur'ani yana zance da hankula da kadai ma yafhamun daidai yadda za su gane wa'illa in ba don ƙur'ani yana magana daidai hankalinmu ba fa'arul jannati ai shi faɗin aljanna la yuqasu ko daidaita shi ma ba ai da ardin samawati wal ard da faɗin samai da kasai illa da ke mu abinda muke gani mai faɗi babu kamar samai da kasai shi da sai aka misalta mana aljanna da faɗin samai da kasai zikira a ambata annan jannata ita aljanna lamma khalaqaha Allah da Allah ya halice ta ya gama qala laha sai ce mata imtaddi ya ce aljanna ki bude famtajjat alfa sana sai ta bude shekara dubu tana budewa qala la amtaddi Allah ya ce ka budewa famtajjat alfa sana ta ƙara budewa shekara dubu قال العمتتي يتقى نبوئوا قالت ta ce ya Allah ila madakam zuwa yaushe qala in taddi ajra sa'ati rahmati ki ta budewa hakkar wadan yalwar rahmata wa rahmatullahi ta'ala rahma Allah ليس لهذا هذا رحمة الله من ذا الله وما أرسلناك إلا رحمة الله من ذا الله بين إياك ذاك الجنة بات إياك وصارت الجنة في الجنة تزمو ليس لها نهاية بات إياك كل من يسكن الجنة دون يزون الجنة جعلنا الله إياكم منهم الله يسيا ملكو يا الجنة دون يزون الجنة sakinin fi wata ɗaya gida ne zai zauna tsakiyar aljanna ba wanda gidan shi ba tsakiyar aljanna yake ba amma tsarafin janna amma gefen aljanna ka ce wai gidanka na daga gidanka wai kakon aljanna fala ya alamuhu a hatun gefen aljanna ba wanda ya san shi laisa laha tsarafin aljanna ba ta da gefe ba ta da ƙarshe sarkar jannatul wasi'atu wannan aljanna mai yalwa ساروا إليها بالعمل الصالح كل قوقاوة زوا شقاء الجنة قوقاوة نشئ بتأيكي من جو وعدت أن يتعالج الجنة للمتقين كمطر الله تلك الجنة لمن الجنة تواجه للمتقين كما سجن قرآن الله لي بعمل الطاعات سنة أيك تبين الله وترك المعاصي suna barin samu a taɓawa haifu zikira fil qur'an huwa imtisalul amri wa ijtinabun nahy shehu yace duk inda ka ji an ambaci takawa a cikin qur'ani ka ba umarnin Allah nisantar abin da Allah ya hana الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الذين ينفقون ita su muminai su ne masu ciyarwa fi tsarafillah suna ciyarwa a cikin bin Allah lissarra lokacin wadata wadarra da lokacin tsanani wasu malmuntaki Allah ya sibanta matsarta ne bi auzarin da sibobi min ha yana daga sibon mai tsoron Allah infaqu amwalihim suna ciyar da dukiyarsu fi sabilillah don Allah fi halatul yusri halin wadata wa halatul usri da halin tsanani wal kazimin al ghayr mu'minai sune masu hashe masu hada fushi wallazi la yaqdiruna sune wadanda suna da iko ala imda'il ghayr su zartar da fushin da suka yi suna iya ramuwa fa yakzimuna al ghayza sai su haɗa wannan fushi ma'al kuturati suna da ikon da za su rama wal'afi na alin nasi masu rangwade ga mutane amman zalamahu masu rangwade ga wanda ya zalunce su a tariki na hukumatahu waɗanda ba za su yi masu azaba ba wallahu Allah ya hibbul musulmiyin yana son masu kyautatawa da halihin af'al yana son masu kyautatawa da waɗannan ayyuka waɗanda muka ambata ciyawa a halin wadata da tsanani haɗa fushi yawan mutane rangwani ayyukan simahu Allah zai ba su lada harin ayatu aidan wanda aya ma amina fi hasalafu salih mai gayen kirki sun aikata amalan jalila ayyuka masu girma biya a cikinta kanar hasan ali sai na hasan dan sai na ali عنده جواد ينا لإنجار من دوشي يحبه جدا ينا صدي قري فأرسل غلاما له يسكيه ويغسله سيعيك ولباو عليه يباش رواه ماي من وانكا يريد الخروج إلى سفر شي حسن ينا صدي بسره تبيع فأبطأ الغلام باو لناشي زمالي إيدي كريبه لهما حتى استعجل الحسن هل حسن يقنوا وإن لن أجليه fata bil jawad bayan ya dade sai zo da ingarma wa kad aqarahu ya sokai aqarar shi ya soki kafa gulai wa lam yakasiru bai yi mai wanka ba bal tsarahu bil jami'a ma cudan ya ingarman da jini wala ma ja da yazo kare da wal hasan hasan ya ce a ma hamalaka ala hada me ya dauke ka ga wannan ka dade baka dawo ba ka yi mai rauni baka yi mai wanka ba ka same dauda jini ba ka cuɗanye kala bawa ne ce wa hibbu gaza ba da fa'at abinda ɗaya nake so in je in fushinka abinda nake so in fusa ta ka kala sai ce a shaitanu a giraka ala hada lallai shi ɗan ya cinna ka ga wannan aiki walakin saboda ke mu'abbab amma zan gwada ma ni jinin manzon Allah ne zan turmu da hancin shi da wata kace sai ka ga hushi na ko har abada ba za ka ga hushi na ba Allah ya qul Allah tabaraka ta'ala yana cewa fi kitabi wal kazimin al ghaiza mu'minai waɗanda ke haɗe hushi wa kana kazantu ghaizi na haɗa hushi ta matsayin noma ne maimakon in toho su na haɗe ban fushi don in zama wuni ƙalalahu sai ce walakin alƙur'ani to amma ƙur'ani za da shi ya ƙara wani abu ƙala wal afi na anin nas ba wai ka ka yaje ba ka haɗa fushi ba wal afi na muminai masu yin rangware anin nasi ga mutane ƙala ce a farko an ka to na yabe ba ban taɓa ɗaukaka gabin laifi ƙara ce wallahu ya hibbul muhsinin Allah ya ce yana son masu kyau da jawa ƙara ce an ta hurun fi sabilillah shikenan ka je na yanka kamar yanzu ka zama na don Allah wa jawabi sannan wannan in garman doke hadiyatun minni ilayka na baka shi kyauta ce daga gare ni zuwa wajenka الذين يقدمون الغيظ ولنك هذا وشي ويعفون عن من ظلمهم سيران ولي قوان غيظا للجيس ويرسلون سنرسل الخير ثلاث صفات سبب في رؤوكو من فضله قال سبب فضل الله دي الله يأتي حكا كما يأتي والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين من فضله قال دقفنا لا الله قوتيجي مؤمني والذين إذا فعلوا فاحشة su ne waɗannan da ‘yan sun aikata mugun abu fahimtatan zamban ƙabihan zunubi mai muni kan zina auwala ko an fasau ko suka zalunci kawunansu bi ma duna hudu abin da bai kai zina ba kalmubla kamar sun ba zakarullah sai su tuna alƙawarin Allah wa'idahu narkon azaba ذكروا سيسة وعيده نرفا عذاب الله فاستغفروا لذنوبهم سيسي قوقاوا سليم غافرا لذنوبان سيسي أستغفر الله ومن يغفر الذنوب أين ما بام يغفر الذنوب يعلمون أي سلطني أنه لا يغفر الذنوب بام يغفر الذنوب إلا الله سي الله ولم يسروا فلا تجوم ما alama fa'alu ga abin da suke aikatawa ba za su ce gobe su ƙara aikata saɓon na sun ba ba balle zina bal akara u'an sun bari har abada sun sun bari wani alamun sun san annan da ne a tawo abin da suka zo da shi ma'asiyatun sabon hada huwa da su raga wannan shi ne kashi na uku kashi na hudu waɗanda can mun faɗi alkazimi na alghayr bayan faki wal afina to sai aka ce alladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru Allah fastaghfaru masu istighfari mai yawan istighfari sadda kai sabo ga ce astaghfirullah to wannan sifa ta hudu ka da farda gudu ulaika waɗannan jaza'u sakamakon su mafiratun gafara min rabbihim da ubangijinsu waɗannan za ku samu aljanna tadri min tahtiha al-anhar aljanna da koramu ce gudana karkashin ta khalidina fiha suna madawwama a cikin aljanna ay muqaddarina al-khulud fiha suna anin ƙaddarta ma dawwama a cikin aljanna wa ne ma'ajul amilin ma dalla da ladar masu aiki bi ta'ati da bin Allah hadal ajru irin wannan lada man azlama dhanban wanda ya aikata zunubi wanda la hadhihi al-ayata ya karanta wannan aya wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله فسرى ولن ولن المؤمنين سنه ولن ان suka aikata zina ko sun ba ko kuma suka zalunci kawunan su za su yi gaugawa su tuna narkon azaba sai su ci astaghfirullah da zunuban su dama ba mai gafarta zunubai sai Allah to wanda ya zunubi ya karanta wannan aya فاستغفر الله باين تقول لك استغفر الله غفر الله له الله يعافي abdi Allah ya ce ya kai bawa na ɗalibai na masu cewa kawai ai wani ɗan wuce ne a'a la azalu afiru laka ni ba zan gushe ba ina yafe ma ma duk ta tattara fi'uli tattara fi'uli mutum kana neman gafara ta لو جئتني بقراب الأرض ذنبا بقراب الأرض ذنبا da za ka zo mani shike da ƙasa da zunubi shike da ƙasa da zunubi wata farda ne kada ne gafara da lagafartu wallahi da na ya ma zunubin nan da ke cike da ƙasa ƙurabul abu an cika ƙasa kamar wataki ka zo min cike da ƙasa amma zunubi sai ka ce astaghfirullah guda wallahi da na gafarta ma wala ubali ban damu ba law lam tadribu da ba ku zunubi la zahaba Allah bikum da ya Allah da Allah ya ya halaka ku wa ta bi qaumin da ya zo da mutanen da yake yazribuna suna zunubi wa yastaghfiruna suna istighfari bayan kuma musai musu gafara لو لم تذنبوا داباكم ذنوبي لخفت عليكم دانا جيبة طوران ما هو أعظم abin da ya fi girman zunubi ka yi zunubi ka yi sigfari haka ake so to da ba ku zunubi kuna astaghfirullah to da na ji tsoron ku aika da abin da ya fi zunubi girma ne ne alƙushu ganin kai ka bi Allah amma sai ka ga kanka to ko kuma ka je kai zunubi a lokacin shi ne mu ce dinga mamakin kai ne shi wani abu ne ran ka tana ba kirayi Allah ta baraka wa ta'ala la yuhibbul ma'siyata Allah bai son sabo wala yuhibbul asi Allah bai son mai sabo ولكنه أما الله يحب التوابين يلا سمى ستوبا تو التوابون سو سو أي ما ستوبا هو العاسونا أي ما ستابون التائبون ستوبا فقد كوي الله نا سمى سابن لكي توبا قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين قد خلت من قبلكم سنن hanyoyi sun shuɗe gare ga waɗanda suka gabace ku tsara'i hanyoyi sun shuɗe firkun fari a cikin kabirai bi mahalihin mun ta jinkirta musu sun ma zihin sannan mu kama wasu fasiru ayyuhal mu'minu ya ku mu'minu ku yi yawo filar da a bayan ƙasar Allah fanzu ku je ku duba كيف كان عاقبة المكذبين الرسل يا أرشن ولن لكي قرية من ظني فاجو آخر أمرهم أرشن لما ينسوا الحلاق حلقات مكر فقد كون فلا تهذلوا لغلبتهم kada ku ji bakin ciki don sun rinjaye ku fa ala umhiluhum ni ne na jinkirta musu ni wakatin su dan kai lokacin da na basu الكفار شو يتي كافرين والظلمة جاء الظالمين يمهلون ولا يهملون jinkirta masu ne ake yi ba an kyale su ba Allahu yubhin wala yuhmin shi Allah jinkirta ba kafirai yake yi fa mahilin kafirina wala yuhmin bai wa- ba wai ya watsar da aikin ba a'a asarullahu wa nasu duk abin da kai Allah ya ki diddige su bayi su ne ke manta ba fala tajidu zaliman ba za ka samu wani azzalumi ba illa wa yubtala bi zalimin akhar sai an jarrabai da wani azzalumi fa yuhliku Allahu al-jami' sai Allah ya halaka gaba ɗayan da wancan da na dole wa kadhalika akhdhu rabbika haka kamun Allah yake idan akhadha al-qura idan Allah ya kama wani gari wai ya zalimatun ta zalunci kanta da kafirci inna akhdahu kamun Allah alimun mai raɗaɗi ne shadidun matsananci إن الله يمهل الظالم الله يكن جنكر جامع الظالم أو قوة رواية يمليل الظالم الله ينا جنكر جامع الظالم يجدن تالالا يجدن زيني شكو الله لا ميتالالا حتى إذا أخذه رانت الله يكام الظالم لم يفلس ويقول مع الله هذا القرآن هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين هذا القرآن ولا القرآن بيان للناس بيان ليك متعني كلهم سكر وهدى من الضلال قرآني شريعة لي جدقتا إن كتب قرآني كذا وما لنقتا وموعظة للمتقين وأديني كما سجن قرآن الله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولا تهنوا kada ku yi rauni la ta da'ufu kada ku yi rauni alƙiƙalar kufar daga yaƙar kafirai wala ta hazalu kada ku yi baƙin ciki alama a sababin bi uhudin bisa abin da ya same ku ranar uhudu wa antumul a'launa ku ne madaukaka بالغلبة عليهم كل ذاك الجايز إن كنتم مؤمنين حقا إن كنتم مؤمنا كسيان إذا كان الإيمان حقا عندنا فنحن الأعلون دائما إذا الإيمان شيء كسيا وجم تقول إذا مؤمن جاي كما كافرين هر أبدا هذا وعد من الله ولا القول إلى الله تبارك وتعالى وفاه من قبلنا kuma ya cika shi ga waɗanda suka gabace mu lamma sadaku fi imani da suka yi gaskiya cikin imanin su nasarahumullah Allah ya taimake su wajen alahun fawqal jami' ya sanya su saman dukkan kafiran zamanin su in yamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhun mithluhu wa tilka al-ayyamu nudawiluha bayna an-nasi وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين إذ يمسسكم كرح إذا بياكو سن ساميكو سن شافيكو إن يمسسكم كرح إذا بياكو سن شافيكو ko sun same ku ai fa kalmar sarkau makarhun ai miya ku sun samu kafirai misluhu karhun miya ku misluhu irin waɗanda suka same ku faƙar masar ƙauma sun sami kafirai da badar rana badar idan ku haɗu da miyaku ranar uhudu to a irin wannan miyakun ne kuka yi makafirai ranar badar ka yi fata da Allah muna ayyuhal muslimun ya kuke jin zafi ya ku musulmai wa ma asabakum abin da ya same ku yau ranar uhudu asabar kufar ai ya samu kafirai ranar badar wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waɗannan kwanuka ne muke jujjuya ta tsakanin mutane yawmul lifirqatin wa yawmul lilqura yau ga wancan jama'a yau ga wannan jama'a yau gare ka gobe da dan uwa fa yawmul alaina wa yawmul lana yau mu haɗu da bala'i wa yawmul lana yau mu samu ganima an yi wannan liyar ta izu don su azantu ka a zo a ce annabi Allah ne shi ma a gane manzon Allah bawan Allah ne wani ya alama ma da Allah ya sani ilma buhurin sani na bayyane don Allah ya san allazi na amanu suwaye masu imani wal qasdu fi hadha bukatan Allah a cikin wannan wa huwa lil ibtilai bukatan Allah cikin bala'in da ke samu mu an ya arifa sadiqina fi imani don Allah ya san suwaye masu gaskiya cikin imanin su law kana nasru da kullun nasara taimako halibal muslimina shine abokin musulmi wanda zai lulunci abu musulmi ya zama abokin musulmi daiman dawwame da mawaka a bala'un so da bala'i zai auku ba zubai yi zulmumini na minal munafiqin wanda zai bambanta muminai da munafiqai wa man yuqatil fi sabilillah aya fa ta ce duk wanda ya fita yakin ɗaukaka addinin Allah fa yuqtal aka kashe shi yayi shahada aw yadrib ko ya samu rinjaye ya samu ganima addama ya gabatar da likutan aka kashe shi ya shahada da annahu yahtadil dan yana lokacin annal mujahid fi sabilillah wanda ya fita yaki likutan za a kashe shi wato wanda ya fita yaki ai ka fita za a kashe ka to in ka dawo da ganima wani taimako ne daga Allah amma wanda ya fita yaki to dama ka fita ne don a kashe ka shi ne kaddama yuktan li annahu yahtamil ko yuktamal yahtamil yana daukar annal mujahid fi sabilillah duk wanda ya fita yaki yuktan ya fita ne a kashe shi aw yadlib ko kuma ya samu rinjaye shi ne summa yadlib aidan a kashe shi ko kuma shi ya samu rinjaye kan kafirai lau kana yi kuma yi wasu ɗunduku sabatar da musulmi mumini yana samun abin da zai dace marai ne kawai da kada da sai Allah ya ce wa man yuqatil fi sabilillahi fayaglib duk wanda ya fita yaki ya samo ganima wa kana qadiran ala hadha Allah na da ikon duk wanda ya fita yaki ya samo ganima walakin sai dai ce fayuqtal duk wanda ya fita yaki aka kashe shi yumkinu annahu yuqtal kaga abin da ke yiwa a kashe shi kabla an yarji da muradahu kafin ya samu bukatar shi auya ta duk don bukatar ka ka dawo da ganima to ya an kashe ka ba yi da bukatar ka ba bukatar Allah ce ka samu shahada wa yattakhidha minkum shuhada don Allah ya sa ya yi shahidai daga cikin ku shi da yukrimu don Allah ya kirama wasu ishtihadin da shahada in ba a kashe ka ba ina Allah zai samu shahidai wallahu Allah la yuhibbu zalimin bai san kafirai bal yu'adibuhum yana musu azaba wa ma yan'amu bihi alaihim neman da yake masu istidrajun talalani kullama wajada al-kafiru minhum fursatan salihatan duk lokacin da kafiri ya samu wata dama salihatan damar da ta yiwu ta samu minhum a wajensu fa inna ma wa istidrajun faqad ta lalace Allah ya bai wa akhiru ƙarshen kafiri dai alhalaku halaka wal muslimu shi ko musulmi kullu ma asabu duk abin da ya samu musulmi fa inna ma huwa bala'un lalle bala'i ne wa akhiru amma ƙarshen shi annasu taimakon Allah وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين Allah ya yi haka wa ya mahlisar lawon lalina amanu saboda Allah ya tsarkake masu imani wai mahakar kafirin ya halaka kafirai. Amma tuftumu amsar kudin jannata ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أم بل حسبتم كوزة أن تدخلوا الجنة حكى كما يكون الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ba tare da Allah ya san waɗanda suka yi ƙoƙari a cikinku ba, kamar nuna annal islama mujarra da ƙaunin faɗas, ku da kanku musulunci kawai faɗa la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah wa tadkhuluna aljanna ku shige aljanna bala hatta ya alama Allahu alladhina ja'alu minkum ila mazkur sai Allah ya san waɗanda suka yi ƙoƙari a cikin kudin na bayyane Allahu alimun bi kulli shay Allah ya san komai لكن العلم هنا أما كان عند الله كيسو نن إظهار للناس يبين مقوى ويعلم الصابرين don Allah ya san suwaye masu haƙuri fi shada'id lokacin saukar tsanance tsanance wala kal kuntum tamannaw lal mawt min qabli an talqawhu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun a wala kal kuntum tamannaw lal mawt haqiqa ba ku mu'minai kun zamo da kuna fatar mutuwa min qabli an talqawhu kafin ku gamu da mutuwa ayyuhal muslimuna kuntum tatamannawnahu ku ne ke fatan mutuwa fa lamma waka hatta zuwa badrin da yakin badar ya hu wa qala rasul kuka ji manzo Allah ya ce la Allah Allah istala ala ali badrin ba mamaki Allah ya yi tsinkaya ya kallo kafri mamaki Allah ya kallo duk wanda ya je badar mutum 313 ko da 14 faqala sai Allah ya ce ba duk wanda ya je badar ina maluma shi to ku aikata abin da ku haga dama faƙaɗi da fartu lakum na ya fi muku duk wanda ya je badar to duk abin da ya Allah ya yafe mai kullukun farko sani ku musulmi dukkan ku tamanna bayan an dawo gida ko wannan ku ya yi fatar an yi hazura ga zuwata ga zuwatan ya zo a ce shi ma ya je yaƙi misla badrin irin badar li ya ji da ma waje da ahlu badrin dan ya samu abin da ahlu badrin suka samu kuntum ta zaman nauna hala kuna fatan wannan fal yauma mamaki yau an zo hudu farartu ko kun gudu fa kad ra'aytumu ay ra'aytum sabab al-maut ga mutuwan nan shi yaƙi ba shi a mutuwa ba amma ba kada ra'ayi dubu kun ga mutuwa ai ra'ayi tun sababal mauti alamun mutuwa ka je filin daga don ko shi na mutuwa ko wanda sakan alladhi huwa al-har yaƙi shi ne sababal mauti wa antum tanzurun kuna fa kallo tata'ammaluna al-hal kuna lura da hali lima in hazamtum to wanda yasa kuka tarwatsa kuka watsa ya ku musulmi ikabun shadid wannan zargi ne mai tsanani Allah ɗaya isa zargi ne Allah ke masahabai a me yasa kuke gudu ba kuna son gafara ta ba ba kuna son aljanna ba to ai ga mutuwa ne filin daga shi ne mutuwa alaman farra min hu yawma uhud Allah na zargin wanda ya gudu ranar uhud wannan nana ai da za mu karanta nan gaba ta sauka fi hazimatihim a lokacin da aka tarwana musulmi lamma ushi'a da aka ɗaiɗaita aka watsa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kujila an kashe annabi wai saraha iblis allahi shedan tsinan ne shine ya ruwa faqala ila kujila muhammad an gama yankin kashe muhammadu ala inna muhammadan maqtul ala inna muhammadan maqtul kawai sai aka ji a aje tutar yaki muhammadun dai an kashe shi muhammadun an kashe shi fa sha'a sai labari ya yadu annan nabi sallallahu alaihi wasallam kan kujila annabi an kashe shi fa ta abu sufyan sai abu sufyan ya zo sarkin makka walada kai ya tabbata sai ce ya muhammad ya muhammad على الرسول صلى الله عليه وسلم maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tujibu kada ku karba da kare shi yan farfaso ne suka watsa ba saka su suka yi shiru sai da ya ababakirin ya ababakirin fa kana rasul maza Allah yace la tujibu kada ku karba ya umar ya umar قال رسول الله لا تجيبوا وما الحكم كرامه قال أبو سفيان أما هؤلاء ولنا أكو فقد أجروا أن يجلسوا جميعا قبل أن قبل فقال النبي ماذا الله لا تجيبوا لم تنظروا لا متركة كم كرامه قال إيش فرفع سلمه سيدك قلت لي وقال sai ce ƙwaƙwalu hubban ƙwaƙwalu hubban ƙwaƙwalu hubban hubban ya ya ɗaukaka yanzu gunkin hubballa ya ɗaukaka gunkin hubballa ya ɗaukaka lana uzza wa la uzza lahu ya koma kamar yara lahu adda uzza ba ku da uzza qala rasul sai manzo Allah ce yanzu kam ajibu al'ad ku ba shi amsa ya za mu ji annabi ya lankana musu Allahu maulana wa la maula lahu irin yadda suka ce Allah shi ne Ubangiji mu ba ku da majibincin lamari. Allah shi ne majibincin mu ba ku da majibinci. Allahu a'ala wa ajal, Allahu a'ala wa ajal. Allah shi ne mafi ɗaukaka. Allah shi ne mafi girma daga hubballa. Allah shi ne mafi ɗaukaka. Allah shi ne mafi girma daga hubballa. Allahu a'ala wa ajal. Wannan ba a jaba Umar. Sai da Umar ne ya ce dole wanda an ba da amsa. Sai Allah ya ce to ga abin da za ka ce. الله مولانا ولا مولى لكم الله أعلى وأجل سيدنا عمر يساك كل من دعوت duk wanda ka kira sunan shi jalisun hayyun yana zaune da rayuwa tai wata tara ma yurjimu amfan za ka yi ta ganin abin da zai turbula hancin ka abu su bayani alima ha abu su biya da sai gane an na umar lam kutal ba'd aiki ya fashi aiki ya koma kasa ba yi kori ba har yanzu dai ba a kashe umar ba kenan wa ma da ba umar mawjudan to in dai umar na duniya fal baquna hadiruna sai na abubakar da manzon Allah ma na nan lamma kana iblis da iblis ya ce inna muhammadan kan kutil rada abdullahi wa bayyin sallu sai wannan munafiki Abdullahi Ubay ibn Salul sai ya wuce juya fa kale yace azhabu fikum ila ikhwanikum al-kuffar ana wannan ya da magana an kashe Muhammadu sai Abdullahi Ubay ibn Salul sai ya wulgo da munafikan nan nashi sai yace azhabu bikum zan tafi da ku ila ikhwanikum wajen yan uwanku al-kuffar tusalihu lahum zan koma da ku ku sulhu da su wa tarji'una ila dinikum ku koma ga addinin ku na kafirci wa ila biladikum kowa ya koma gidan akasha muhammadu kuntu arifu dama na san in ji abdullahi ubayy anna amra muhammadin na san lamarin muhammadu la yatimmu abadan yace shi can da baki da bai jika har abada hada laysa bi shay'in yace dama ba komai bane امشوا الى اخوانكم وكما جايبوا فيها تمرنا قال الله تبارك وتعالى شيء في الله يسوكد وانا آية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وإن ماتوا قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الاخره نؤته منها وسنجزي الشاكرين التي وما محمد محمد بيزموا با إلا رسولا كان أيديه shi manzon Allah ba shi bane Allah Muhammadu ba wani bane dan aike ne wanda ya aiko shi yana nan ba a rusulu manzannin Allah ɗari uku da sha uku kada halar sun zo sun shuɗe na ƙabihi kafin kafin manzon Allah a'a aba in mata a ƙaddarta in manzon Allah ya rasu an ujira ko kuma an kashe shi ga ɗarihi kamar waninsa a yin kalabtum ala aqalukum za ku juya bisa dugatuganku law sa'a anna muhammadan kan kutila a ce ma ya inganta an kashe muhammadu huwa laysa huwa rabb to ai manzo Allah ba shi bane Allah shi dan aike ne ba inna ma huwa rasulun faqat dan aike ne aba in mata in ya rasu an kutila ko an kashe shi ترجعون إلى الكفر ذاك قوما مكافر جنيه كأن الدين لمحمد كاتي الدين لمحمد يا هلا الدين لله addini na Allah ne tabaraka wa ta'ala wallahu hayyul la yamut Allah rayayye ne bai mutuwa wa muhammadun ma kana ma'budan muhammadu ba abin bauta ba abin bauta bane kana da uku ila ba ibadatillahi faqat muhammadu yana kiran ku ne ku zo ku bauta ma Allah kawai kaifa tarji'un ya za ku juya ma addinin musulunci kuma in ya kalli ba da ɗabai duk wanda ya juya ga dogadogansa ya juya ya ba addini baya falai ya zurra Allah bai cuta Allah shi Allah komai wa inna ma ya zurru nafsa yana cuta kai ne wata ya ci dillahu shakirin hakika Allah zai saka wa masu godiya duk sabat zai tabbatar da su wa ma kana li nafsin baiwa ga wata rai babu wata rai baiwa ga wata rai an ta mutu ta mutu illa bi iznillah sai da izinin Allah la ta mutu nafsi illa ba da kirai ajaliha wata rai ba ta mutuwa sai lokacin da ajalin ta ya kare kitaban wannan kataballahu zalika kitaban masdar Allah haka ya rubuta kitaban haka Allah ya rubuta كتب الله ذلك كتابا عنده حكى الله يموتا مؤجلا اما تأتم لوكتي لا يتقدم ولا يتأخر لوكتي بيغ باتوا بيغ انشتوا فلما إن حزمت ويسا حبيت wani ya saba kuka tarwar da kun ka gudu kuka ban manzan Allah wal azimatu la tarfa wal maut gudu bai tuka da mutuwa wa sabatu la yaqul hayata tsayawa fagen daga bai kashe ka bai yanke rayuwa wani riyo ya tsawa ba duniya duk wanda ya nemi ladar duniya da za a hu ha duk wanda duniya yake nema nutihi min ha za mu ba shi wani abu daga duniya kamar yau tsawa ba al'akhirati wanda ya nemi ladar lahira nutihi min ha za mu ba shi daga ladar lahira wata na shakirin za mu yi sakayya za mu saka ma masu godiya. Ismur Rasuli Muhammad, suna manzo Allah Muhammad wa Ahmad, wannan suna manzo Allah. Wa man ahabba Muhammadan duk wanda ya so Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Hatta zamma waladahu Muhammadan saboda son kaga annabi har ka samu ɗanka suna Muhammadu wajaban lahu shafa'atul rasul shi ke nan cikin manzan Allah ya wata magani ya sashi wa ce wa asma'uhu a alamu a shakasi indaki wa mahamata rani far rasulu zamiru sunayen manzan Allah shi ne sunayen ɗiyana duk ɗiyana gaba ɗaya ko da su muhammadu ni ko gogan da ka gani far rasulu zamiru ana duk sunayen ɗiyana ko su muhammadu muhammadu muhammadu ومن أردهم أكثر الذي ألا يا رزوا أنه لا يعذب عبدا ألا يا رزق لكر من ذاتي لي بين أذابا كتبا وليك اسمه محمد أو أحمد شكرا ساعتي duk wanda sunan shi Muhammadu ko Ahmadu babu shi ba azaban Allah fari hada kalar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzo Allah yake la ala ahadikum أن يكون في بيته محمد ومحمد آل وثلاثة بيشوش لا ينكبا با قومي على دول اللي ما داريا شين لا على أحدكم با ليتيك لا ينكو أن يكون في بيته جنانك إن كتا ملا كتا محمد يا أنت على صاحب النبي ومحمد يعني كتا محمد وثلاثة نوكو لتكتا محمد محمد محمد yadda ibrafal ka yi shi ibrafal da haifan mai na namiji sunan shi ibrahim na biyu ibrahim na uku ibrahim na uku na hudu ibrahim na hudu na biyar ibrahim na biyar na shidda ibrahim na shidda shi bai yadda ya za ma ɗanai sunan wanda ba ibrahim ba muhammadu zamani ne don haka ba zamuwa in ka samu ɗa namiji same muhammad na biyu shi ma ce muhammad in ji annabi ba annabi ya ce na uku ma ka ce mai muhammad tadiru waladan shobra ya ce ka samu na su sami za mai muhammadan wa akhara in wani ya zo muhammadan wa akhara in wani ya zo muhammadan la ya zo hada wannan bai cuce ka ba kana wahidun min bani isra'ila wani daga cikin bani isra'ila ya zamo asha zamani da sanatan ya rayu duniya shekara tamanin ma amila khairan kaf bai taɓa aikata alkhairi ba ila annahu kallama nazara fi tawrati sai dai duk lokacin da ya kalli a taura wa ra'a isma muhammad a cikin a taura da ya ga sunan muhammad kabbalau sai su mace sunan sai ya haɗu sunan falama mata ko da ya mutu alƙau sai suka jefar da shi bola haka ya kamata bai sallah bai azumi bai alkhairi bai taɓa yi da alkhairi ba وامتنعوا من الصلاة عليه بني إسرائيل suka ƙi mai sallah to ko na kirki ne kai ya kai da bani Isra'ila balle kuma sun ce kai mugu ne suka ce sallah ba ai bai aka ja shi ci aka ga mata shi bola fada a jibrilu da biya Allah sai jibril ya kira annabin wannan zamani qala lahu jibril ya ce mai da harshen Allah اخرج الى الصلاة على ولي الله فتك دي كي كي صلى ولي حلقك سو ولي الله يا رسول الله قال النبي زابر يتي ولي الله وليكو هذا الفاسق الفاجر wannan fasiki mutumin banza shi kake ce mawali jibrilu kala jibrilu ya ce kala la yara isma muhammadin illa wa kafalau bai taba dauka a taura ba ya ga sunan muhammadu sai ya zumbanci sunan huwa habibu ma ai wannan mutumin ai masoyan Allah ne wa muraduhu min ma khalaq ko ko huwa shi manzo Allah habibu ma shi ne masoyan Allah da haka da ka so annabi ka so wanda Allah ka so wa muraduhu min ma khalaq manzo Allah shi Allah yake nufi cikin halitta to in ka so manzo Allah ka so muradullah za ka je ka yi mai wanka ka yi mai sallah annabi ya je ya mai wanka ya mai sallah saboda yana sun bar sunan manzo Allah wa ka'in min nabiyyin qutin ma huwa biyun kathirun فما بالوا لما أصابهم في سبيل الله وما دعوه وما استكانوا والله يحب الصابرين وكأين من نبي قتل da yawa akwai annabin da aka kashe in kuci da muhammad in ma an kashe muhammadu faka siro min al'amfiya ya kucilu mayawaita daga annabawa ma an kashe su ma'amurar biyun shi annabin da aka kashe yana tare da jama'a masu bin allah kasirun da yawa amma fa ma wahalu al'ummominsu ba su rauni ba ma jabalu ba su ji tsoro ba lima asabahum na abin da ya same su fi sabilillah shi dauka addinin Allah min aljirahi na miyaku wa kashe da anbiya'ihim da kashe annabawansu wa ma da'ufu ba su rauni ba alal jihadi ga bari yaki wa mastakanu ba su kaskanta ba ma khada'u ba su kaskantar da kansu ba aduwayen ga makiyansu ba da mawacin manabiyin saboda mutuwa annabinsu kama fa'altum yadda ku kuka yi antum ku kila kila don an ce kotilan da biyu a kashe manzan Allah kun juya kun ba da baya ba kyau Allahu yuhibbu sabirin Allah yana son masu haƙuri yusibu yana ba su lada wa ma kana qawluhum illa qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'ala al-qawmi al-kafirin وما كان قولهم زنجرت بيكتا الجيبا عند قتل نبيهم فدا كشي مسوع النبي ما تباتي باين سن تبت ولي يأتي النبا وتبرهم باين سن يهم قريس إلا أن قالوا سيسو كشي ربنا يا أمن يجمو اغفر لنا ذنوبنا كدافر تامن ذنوبنا وإطرافنا دكيت هنيا كمو في أمرنا تكلم يمو إيذانا ولا سنوى بأن ما أصابه أبدا يسأل يسوء بسوء فعله da suka ce wa israfana ƙetare iyakanmu saɓonmu izalan suna sanarwa bi annama a sabahu abin da ya same su da su da mugun aikinsu wa hasaban li anfusihim kai kariya ne ga kawunan su rasar bid'a kadamana Allah ka tabbatar da duga dugan mu bil quwwati mu samu karfi alal jihad mu ci gaba da yakan kafirai wansurna Allah ka taimake mu alal qawmil kafirin ga mutanen nan kafirai فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين فآتاهم الله sai Allah ya ba su annasra taimako wal ganima da ganima wasu zawarin akhirat da kyakkyawan ladan lahira aljannata wa husnahu da kyan aljanna menene kyan aljanna at-tafaddula sai Allah ya yi musu ƙari lil ladina azul husna wa ziyada fokal istihqaq aka ba su fiye da cancantar su wallahu Allah yuhibbul muhsinin yana son masu kyautatawa يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا يا مؤمنين إن تطيعوا الذين كفروا إنه كبير مكافرين فيما يأمرونكم به سكما بين سكر أمرنكم لشيء يردوكم على أعقابكم ذات جوية تركوس ميركوك دقاتكم yawaddu kuma ala aqalukum za su mai da ku bayan ku ila kufri da kafirci wadan kalibu sai ku juro ku dawo khasirina kula tababbi falallahu maulakum huwa khairun nasirin bal bal ku kale su Allahu maulakum Allah zai taimake ku huwa khairun nasirin shine biyayyen mai taimako fati'uhu ku bi Allah dunan ku bi tawtun kafirai koma bayan su سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين بل الله مولاكم بل بقى الله الله مولاكم زي تيمكيكم هو خير الناصرين الله شيء في يد ثم يتيمكم سنلقي za mu jefa a roban tsoro fi kulubin ladina kafaru a cikin zukatan kafirai lamma azabu da suka yi niyya fadar jihali bayan sun juya min uhudin daga uhudu da suka yi niyya alal audu za su dawo wa fi salil muslimina suka da suka yi niyyar juyowa daga uhudu lokacin da aka tumbuke musulmi faraqabu sai suka yi kwadai wani yarda ba su dawo ba shi ne Allah ce sanulki da sannu za mu jefa a roba tsoro fi kulubin lari na kafaru cikin zukatan kafirai bima ashraku saboda kafircinsu billahi sun hada Allah da wani sun hada Allah da wani shi wani malami da sun fishi sultanan wannan da Allah bai sanya wata hujja ba ta abota mai wa huwa al-asnam sune gumaka wa ma'awahum an-nar makomansu wuta mazuwar zalimi makoman alzalumai ita shiya ita ce wuta wa bisa ta yi muni ba ta da kyau wani kan sadaka kuma Allah wa da hu in sana in ta husu na wani izini hatta idan fashiltun wata na za tun fi amri wa zaitun min ba di ma ara kun ma ta ribun min kuma yuridu duniya wa min kuma yuridu al-akhirah ثم ضربكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ولقد صدقكم الله وعده حقيقة شيء الله يا جسد القول ديمكم بالنذر يا جلد يمكيكم أنكم يا جمكيكم وعد الله المسلمين بالنصر الله يا القول جاب مسلمين يا جمكيكم وقد صدق وعده يا أبو جسد القول ديمكم nasarahu Allah ya taimake su in ka husu nahu lokacin da kuke ya karka birai birin shi da izinin Allah a sai lafashin sun da kuka ji tsoro an itali kun ji tsoron yaki wata na zatu kun saba fil amri a cikin lamari shi ne halatun amr rasul kun saba ma umarnin manzan Allah fil makani bayan annabi ya ce ku yi zaman ku fi zafi jabal kasan dutse al fi zafi jabalin marmi kasan dutsen da kasan dutse lirrami ku ci gaba da halbin lirrami ku ci gaba da halbin kabirai in sun biyo mana ta baya faƙala ba zuku saɓanin tanaza'atu sai sashe ya ce na zahabu kai mu tafi faƙalla sa ashabu na abokan musulmi na tara wa ba zuku wasunku suka ce a'a la nukhalifu amran nabi kada mu saba ma lamarin manzon Allah wa asaitum amrahu kuka saba mu umarnin manzon Allah fadarabtumul markaza kuka bar inda annabi ya ajiye ku da talabin ganima kuka fita neman ganima min ba da ma arakum Allah bayan Allah sai da ya gwada muku ma tuhibun ga abin da kuke so na minan nasu Allah ya gwada muku ko da nasara amma kuka fita neman ganima to don kuma ya bi duniya dama sahabbai fa cikin ku akwai mai neman duniya fa tatrukal fa tatrukal markaz lil ganima mai neman duniyar nan sai bar inda annabi ya da shi neman ganima wa minkum man yuridu al-akhirah cikin ku akwai mai neman lahira fa tabat bihi ya tsayansa hatta ku da hana gashe shi Abdullahi bin Zubair wa ashabi shi kan nan ya tsaye bai daga ba sai da aka zo aka kashe shi kuma sarrafa Qur'anu sannan Allah ya juyar da ku gaban kafirai li yaktariyakum dai ya jarraba ku fa ya zahara al-mukhlisu mai ikhlasi ya bayyana min ghairihi daga wanda ba mai ikhlasi ba amma da ku da wadancan da wanda aka kashe da wanda ya saba manzo Allah wala kan afa Allah ya yafe muku martakabtumu Allah ya yafe muku abinda kuka haye fi wani ranar hudu wallahu dhu fadlin Allah mai baiwa ne alal mu'minina da mu'minai bil af qala Allah ta'ala Allah ya innahu sadaqa wa fa'alahu Allah ya gaskata musu alƙawarin da ya mai walakin hum amma ba sahabbai wasu khalafu sun saba amran rasul umarnin manzo Allah wa qala yace min kun man yuridu dunya cikin ku akwai mai neman duniya qala Abu Bakr as-Siddiq sai na Abu Bakr yace ma kuntu azunnu allazi ashabur rasul man yuhibbu dunya qabla hadhihi al-aya ban taba zato ba cikin sahabban annabi akwai mai son duniya kafin saukan wannan aya kale zunnu shi da sonai Allah ya tafi yin man yayi ku shay'an min duniya cikin sahabbai babu wanda ke son wani abu na duniya hatta ja al hadi ayat sai ga sai da wannan aya ta zo min kun cikin ku man yayi duniya akwai wanda yana neman ganima a jabal mamaki har biya sabir rasul man yayi duniya cikin sabon manzo Allah shi akwai mai san duniya shawai ce abubakar zai sabiru ni dai ya fitan ni dai abubakar na bai cikin sai na abubakar shi bai cikin wanda yana kallon duniya ba zai so am haka manja ba shi abubakar shi ne ya taba barin dukiya ta sau kowa sai dai ballo shi ko ya fita ya fita ya fita malin ta sai baba abubakar zai sabiru kisan na abubakar ba ya da alaƙa ba mutunan duniya ba ne kawai da Allah ya kawo shi duniya ba mutunan duniya ba ne wani ku man yuridu al-akhirah cikin ku akwai mai neman lahira man amila da duniya to wanda ke aiki dan duniya hurimal akhirata za a hana mai lahira wa man amila lil akhirati wanda ke aiki dan lahira yudihi Allah to Allah zai san mai ma ku zuba lahu min duniya abin da aka yanka bai ita duniya za a ballo ma rabo mai tsoka wa yadihu al-akhiratu ma zalik sannan a baka lahira sa'ala wahidun min sahabati rasul wanda ka sahaba ya tambaye annabi kayfa na arifu idan kayfa na arifu ya za mu san idan kunna ala halatin mardiyati inda Allah ya za mu gane idan muna halin da Allah ya yarda da shi aw ala halatin ghairu mardiya ko kun mu gane yau muna halin da Allah bai yadda ba qala annabi ce idan kunta idan ka zama kullama arata sa'atan duk sanda kake son ka ji Allah yassara Allahu laka sai Allah ya hore ma wa kullama arata ma'siyatan duk lokacin da kai niyyar sabo asara Allahu alaika sai Allah ya sa ma ganin wuyar ka kasa sabo wa anta fi khairin kana cikin alkhair Thank you.